الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar asabar sha biyu ga watan almuharram shekara ta dubu da dari hudu da talatin da biyar bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma sha shida ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da sha uku lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'ul kabir kafin darasi na yau ba laifi 'yan tambayoyi sukan iya gabata wai hukuncin sallah ta jama'a sallah ta jama'a ga namiji wajibi ce kamar yadda dalilai daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da nassi na alkur'ani iya abin da ya tabbatar namiji baligi halartar sallah ta jama'a a kansa wajibi ne amma saɓani ga mace ita mace in ta nemi izinin zuwa masallaci baya halatta a hana ta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa la tamnahu ima Allahi masajidallah bayan Allah mata kar ku hana su halartar masallatan Allah in har sun nemi izini kamar yadda yake cin wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa idan ɗayar idan matar ɗayanku ta nemi izininsa game da zuwa masallaci domin sallah ba za Allah ya ce kada ya hana ta kenan a nan abinda muke so mu gane mata an gane ko mata halartar sallah ta jama'a ba wajibi ba ce ba a kansu kuma tare da cewa nasi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da cewa sallar mace a gida ta yafi ta tafi masallaci yafi ta tafi masallaci don haka anan abinda muke so mu gane in ta nemi izini ne to wani bai halarta a hana ta amma ta san da cewa ku tattama sai da sharuɗa amma yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗar cewa in ɗayan ku za ta halarci sallar isha kada ta shafa turare kada ta shafa turare sannan kuma kamar yadda dalilai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tabbatar kuma ya zamanto gefen titi shine hanyar ta ba tsakiyar titi ba da sauransu kamar yadda an samu watan magabata sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta da sallar asuba suna zuwa kamar yadda Aisha take faɗa wai kamar sallar nafila in ta nemi izinin zuwa sallar nafila iya hanata baya halatta a hanata saboda shi hadisin cewa in ta nemi ɗayan in ta nemi izinin tafiya masallaci wanda bai bambanta tsakanin sallah ta farilla da ta nafila in dai ta nemi izini to ba maganar a hanata na'am misali mace ce ce take goye da jinjiri ya yi bawali ko ya yi bayan gari a cikin kush shin ne matsayin sallarta kun ta yi sallah da wannan da da yake da najasa a jikinsa sallarta sallar ce ingantacciya an gane ku sallah ce ingantacciya domin najasar ba a jikinta ba take a jikin jinjirin take ita jinjirin ne take dauke da shi don haka amma in ta tabbata ya yi abin da ya fi dacewa kafin ta yi sallah ta kusa da shi amma sawa'an tana cikin sallah ko kuma bayan ta gama sallah ta ga cewa akwai najasa tare da shi to ba maganar sake sallah don shi kanshi maganar cewa idan kana cikin sallah aka watsu da yasa ta zubin maka cewa sallah ta baci wannan babu wani dalili tabbatacce akan haka na cewa sallah ta yanki shi abin da yake ka'ida a nan in mutum ya yi sallah da najasa ba ta akan rashin sani bayan gama sallah ba maganar ya sake shi kusan da najasa na zama wajibi kafin ka shiga sallah kuma kana tuni kana da ikon gusar da ita dole ne ka tsarkake gangan jikinka ka tsarkake tufafinka ka tsarkake mahallin da za ka yi sallah amma bayan ka gama sallah sai ka ga najasa in ma a jikinka ko jikin tufafinka ko inda ka yi sallah to ba maganar sake sallah waɗanda ma suka ce za a sake sallah suka ce za a sake ne a matsayin mustahabi shi ma sai inda sauran lokaci lokaci bai fita ba in lokaci ya riga ya fita ba maganar sakewa na'am sallar gawa wai akan iya yi da takalmi ba ta gawa ba ko ma wace sallar ce akan yi ta da takalmi karin manta ya gabata a darasin wato mazan Allah sallallahu alaihi wasallama na sallah da takalmansa kamar yadda tambaya ce aka ma sahabi mazan Allah sallallahu alaihi wasallama shin manzon Allah yana sallah da takalmi yace kwarai da gaske har ma kuma hadisi sahihi manzon Allah yake cewa ku saba ma yahudawa ku yi sallah da takalmin domin su yahudu ba sa sallah da takalma ba sa sallah da kofi kuma hadisi na cikin sunani abi dawud manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana cikin sallah sai ya cire takalman sai ya maida gefe ya ajiye yin haka ke da wuya sahabbai kowa sai ya fitar da takalminsa ya mai da gefe ya aji da agama sallah maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya waiwayo ya ce me yasa na ga duk kun cire takalmin ku kun aje suka ce ya rasulallah gani muka yi ka fitar da naka don haka mu ma muka fitar da namu mu kalli tsantsar koyi na mazan jiya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kawai fa su iya abinda suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata in dai sun fahimci cewa bai keɓanta da shi ba to babu wani latti babu wani jinkiri kai tsaye za su biyo bayansa da suka ga ya cire takalmansa ya aje kai tsaye kowa ya fitar da nashi da aka gama sallah ya wayo ce me yasa naga kun fitar da takalman suka ce ya rasulullahi gani muka yi ka fitar da naka sai maza Allah ya ci sababin abin da ya sa na cire takalma na jibrilu alaihi salam ya zo ya ban labarin cewa akwai najasa tare da su don haka na fitar da su sai ce daga yau ɗayanku idan ya zo masallaci maza Allah ya ce ya leka ƙasan takalmansa idan akwai najasa maza Allah ya ce ya goga akan ƙasa ya yi sallah da takalmansa kaga umarni ne cewa ya yi sallah da takalmansa kuma sai ya nuna mana ita najasa in dai a takalmi ka taka to ƙasa idan ka goge ta tsarkake shi ba sai ka sa ruwa ka wanke ba don haka ba ma sallar gawa ba duk wata sallah mai sunan sallah ya halatta a yi ta da takalmi ko ma wani lokaci yakan iya zamantowa sunna an gane ko domin ka yada abinda jama'a suka jahilta na hukunce-hukuncen shari'a rai amma idan kana tsoron wata fitina za ta biyo baya a wurin da sun riga sun jahilci al'amarin to a nan abin da ya kamata ka kauce ka karantar da su da farko sannan kuma in ya so ka ɗabbaka amma sai idan ana tsoron wata fitina za ta biyo baya na
na hukuncin wanda suke suna haji sun ba hukunce hukuncen aiki
wai hukuncin mutumin da zai je ya yi hajji ba tare da ya sani hukunce hukuncinta ba idan akwai jagora wanda zai zame masa shine git wanda zai nuna masa duk wani aiki da ake aikatawa daga cikin ayyukan hajji hajjin shi ta yi an gane ko idan kwa shi kadai ya kaɗi gabansa ba shi da ilimi game da aikin hajji kuma babu wani jagora tare da shi to wannan hajji bata inganta ba saboda hajji ibada ce ibada ko ba ta inganta dole sai da ilimi amma duk lokacin da aka samu wanda ya sani ya maka jagora akan wannan aiki ka yi ya nuna maka komai to hajji ta yi na'am wannan ban san wani dalili ba kan haka a wani misali mutumin da ya balaga kuma baya sallah tambayar da muke maka a nan kyau ya ce da kasala ke hana shi sallah ko kuma musu game da wajabcinta wai ya yarda ya tabbatar da sallah wajibi ce kenan kiwya da kasala da biyayya ga shaidani shi ya hana shi yin sallah sai mu ce dan uwanmu ne musulmi wanda yake mai sako mai babban laifi daga cikin manyan laifuka iya abin da za mu yi za mu ci gaba da yi masa nasiha mu gargaɗe shi ya zo ya yi sallah an gane ko ya yi sallah wannan shine ka'ida in Allah ya masa rasuwa akan haka to za a yi masa wanka irin yadda ake ma kowace gawa ta musulmi a yi masa kafani kamar yadda ake ma kowa wajen sallah ne za a sha bamban ba mai daraja ba mai martaba a gari waɗanda suke masu tsoron Allah ba su ba za su yi masa sallah sai a samu wani can ya yi masa sallah kuma a kai shi makabarta ta musulmi a binne shi sabani ga al'imamu ahmad da wasu daga cikin magabata suka ce ko da kiwuya mutum ya bar sallah ya kafirta ko da bai yi musan wajibcinta ba suka ce ya kafirta ya zama datti ya zama guba a cikin jama'a iya abin da za a yi sai a jinkirta masa zuwa wani ɗan lokaci in ya ƙi sai a sare wuya an gane ko al'imamu abu hanifa ya ce kurkuku za a sa shi ran da ya yi sallah a kudush idan ya ƙi ya ci gaba da zama har mutuwa ta cin masa al'imamu shafi da al'imamu malik da sauran magabata suka ce ba kafiri ba ne duk mutumin da ya ƙi yin sallah saboda kiwya da kasala ba don musan wajabcinta ba matsayinsa musulmi ne wanda yake mai sabo wannan magana kuma ita ce mafi rinjaye kamar yadda shak nasir albani allah ya ji kansa ya wallafa littafi na musamman wata 'yan risala ce akan hukumu tariki sala hukuncin mai barin sallah inda babu saɓani ga mutumin da ya musan wajabcinta wannan babu tantama game da kafircinsa amma in dan kiwuya da kasala mutum ya bar sallah to wannan bai kafirta ba amma matsayinsa mai babban laifi ne darasi da ya gabata da taimakon allah tabaraka wa ta'ala muna je cikin kitabul hajji mun tsaya ƙarshen wato babi na 96 ko kuma mu ce na gomiya tara da shida baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da mutumin da ya ɗau harama da hajji sai ya samu karaya ko kuma gurgunci shin dole ne tare da wannan rashin lafiya ta koma wani hali ci gaba zai yi da aikinsa na hajji har ya gama ko kuma zai iya ja da baya a koma a yi jiya har a samu lafiya in an samu lafiya kuma me za a yi kamar yadda malam ya shigo da hadisin alhajjaj ibn amr Allah ya kara masa yadda ke ce ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mankusira aw arij duk mutumin da ya samu karaya ko ya gurgunci alhali yana cikin aikin hajji faƙad halla tabbas wato ma'ana ya halatta ya kunce harami ma'ana ya dakatar da wannan aiki ya je ya ci gaba da jiya wa alaihi hajjatun ukhra idan Allah ya bashi lafiya shekara ta baɗi ya tabbatar da cewa na kan shi yin wata hajji wadda take ta musamman don haka kasancewar kamar yadda bayani ya gabata da yawa daga cikin magabata suna ganin cewa ba abin da zai sa mai hajji ya kunce harami ya ja da baya suka ce sai dai idan abokan gaba ne suka tsare shi sai idan abokan gaba ne wato suka tsare shi kamar yadda wannan fatawa ce ta allai ibn sa'ad alfahami hakanan malaminsa al'imamu malik da al'imamu shafi'i da al'imamu ahmad da ishaq ibn ibrahim suna ganin cewa babu abin da zai tsare mai hajji ya hana shi game da cika ayyukansa na hajji sai dai abokan gaba kawai don haka su suna ganin cewa rashin lafiya ba ta sanya mutum ya ja da baya in dai ka iya ci gaba dole ne ka ci gaba an gane ko har ka gama aiki idan ba za ka iya ci gaba ba sai ka tsaya idan Allah ya baka lafiya sannan ka karasa sauran aiki kamar da yanda dalilin su akan haka shine kasancewar abin da ya tsara manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa a shekara ta shida abokan gaba ne mushrikan makka suka hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shiga makka aka yada zango a wani dawa da ke tsakanin makka da madina wanda ake kiran shi da suna al-hudaybiya wanda a nan aka yi sulhu da a gama sulhu maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya soke hadayar shi ya aske kan shi kuma haka ya umarci sauran sahabbai a shekara ta baɗi maza Allah ya zo ya saki to don haka ubangiji ta'ala yake cewa fa in ubsirtum fa mastaysara min al-hadi idan aka tsare ko aka hana ku isa zuwa ga ka'aba domin cika aikinku na haji ubangiji ta'ala ya ce na kanku abin da ya sauƙaƙa na hadaya to don haka suka tafi akan cewa kaɗai sai idan abokan gaba ne da yawa daga cikin magabata suka tafi akan cewa wannan lafazi da ubangiji ta'ala ya ce fa'in uku sirtu idan an tsare ku wannan lafazi ne wanda yake gamamme bai ke banta ba da abokan gaba duk abin da ya hana ka game da isa maka domin cika aikin ka na hajji to wannan iya abin da yake kanka sai ka kunce harami an gane ko ka soke hadayarka ka yi aski in akwai hadaya tare da kai amma ka tabbatar da cewa a shekara ta baɗi inda hali sai ka je ka rama to don haka wannan hadisi shine dalilin da ke tabbatar mana bai keɓanta ba da abokan gaba nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man kusira duk wanda ya samu karaya aw arish wato ko ya gurgunci kenan anan sai ka kiyasta duk wata rashin lafiya wadda za ta hana mutum ya ci gaba game da gama aikinsa na hajji kamar irin su makautaka da wata rashin lafiya ta musamman to shine yace faqad halla faƙar halla ma'anarsa ai ya halatta kenan ya kunce haraminsa in an ce faƙar halla tuntuni ya kunce harami ma'ana abin da ake nihi ya kai matsayin da zai iya kunce haraminsa in ya tabbata ba zai iya gama aikin haji tare da wannan uzuri da yake tare da shi sai ce wa alaihi hajjatun ukhra wato na kansa wato wata hajji wadda take ta musamman kenan a shekara ta baɗi inda hali yau za mu tashi babi na gaba ƙala abu isa muhammad bin isa a tirmizi rahimahullah babu ma ja a filishtiratu fil hajj قال حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا عباد بن عوام عن هلال بن خباب عن إكرمة هو مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضباءة بنت الزبير رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أريد الحج أفا أشترط قال نعم قالت كيف أقول قال قولي لبيك اللهم لبيك لبيك مه- مهلي من الأرض حيث تهب- حي- حيث تهبسني قال وفي الباب عن جابر وأسماء بنت أبي بكر وعائشة رضي الله عن الجميع قال أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يرون الاشتراط في الحج ويقولون إن اشترط فإن اشترط فعرض له مرض أو أذر فله أن يهل ويخرج من إحرامه وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق ولم ير بعض أهل العلم الاشتراط الاشتراط في الحج وقالوا إن اشترط فليس له أن يخرج من إحرامه ويرونه كمن لم يشرب باب منه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن المبارك هو المروزي قال أخبرني معمر وابن راشد الأزدي عن الزهري هو ابن شهاب عن سالم هو ابن عبد الله عن أبيه هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان ينكر الاشتراط في الحج ويقول أليس حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح al'imamu turmizi Allah ya ji kansa ke cewa wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam na halaccin yin sharaɗi a hajji ma'ana kama kanka sharaɗi idan za ka fara aikin hajji kamar yadda bayani game da sharaɗin zai zo nan gaba shine anan abdullahi dan abbas allah ƙara musu yadda ke cewa lalle wato duba'a bintu zubair an gane ko zubair anan ba ibn al-awwam ba zubair dan abdul muttalib dan hashim kakan manzon allah sallallahu alaihi wasallam shi abdul muttalib kin kenan shi anan azubair din dan uwan mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne ma'ana a takeice aminsa ne shine yace lalle Buba'a diyar Zubair dan Abdul Muttalib ta je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inni uridu al-hajj ta ce ya manzon Allah ina nihin na fita hajji amma fa ina jin shikina saboda akwai rashin lafiya tare da ni kamar yadda yake cikin riwaya ta aisha wadda malam ya yi ishara cewa wafil babi an jabir wa asma binti abi bakarin wa aisha kamar yadda hadisin aisha yana cikin sahihai aisha allah ikara mata yadda take cewa wajen allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga wato wajen buba bintu zubair sai manzan Allah ya ce la'allaki a rabtil hajja ina ganin dai kina da shirin tafiya hajji ta ce kwarai ya manzan Allah ta ce amma fa ina jin jiki saboda ina da rashin lafiya tare da ni ina son na tafi kenan ina tsara ina dibin bakin gatari manzan Allah sai ya ce mata hujji wa shitardi je kike hajji kuma imakan ki sharri to shine anan tace uridul inni uridul hajja tace ya rasulullahi ina da nihin yin hajji amma ga ya halin da nake ciki na rashin lafiya a fa ashtar tace ya rasulullahi zan iya daukan ma kaina sharadi qala na'am manzo Allah yace kwarai qalat sai tace kaifa aqul to yaya zan fada gaba da sharadin qala sai manzon Allah yace quli labbaik allahumma labbaik in kin zo daukan harami iya abinda zaki faɗa kenan ki ce labbaik Allahumma labbaik bayan kenan kin yi ihlali game da abinda kike nihin yi na haji ko umra an gane ko sai ce labbaik mahalli mahilli min al-ardi haythu tahbisuni ki ce labbaika na amsa maka ya ubangiji na na koma amsa maka mahilli inda zan kunce harami an gane ku zamani ko wuri min al'ardi kenan daga ƙasa haisu ta habisu ne inda ka tseda ni duk inda kenan rashin lafiya ta kwantar da ni to nan fa zan kunce harami manzon Allah ya ce haka zaki faɗa don haka a nan abinda muke so mu gane dalili ne a bayyana wanda ke nuna halaccin duk mutumin da yake sara yana dibin bakin gatari yana kyautata zaton wani uzuri zai zo ya gitta masa wanda zai hana shi game da idasa aikin shi na haji kamar rashin lafiya to anan ya halatta ya ma kansa sharadi lokacin da zai dau harami ya ce ya ubangiji na inda zan kunce harami inda ka tseda ni kenan inda rashin lafiya ta kwantar da ni daga nan zan dakata to don haka a nan shi ne ita buba'a ta faɗa wa maza Allah sallallahu alaihi wasallama kuma sai ya ce ga yanda za ta faɗa a nan za mu gane ita ibada kasancewar duk abin da ka jahilce shi to ka tambayi masana ita ibada ta wuce bara da ka kawai cewa ko kaga ana yi ko kuma kasancewar kawai iya abin da ra'ayinka ya baka a nan kaga tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce kuma ta nuna masa uzurinta manzon Allah ya ce je kike sharadin amma sharadin kansa sai da ta tambaye shi yaya ne ne zai manzon Allah ya ce to ga yanda zaki fada shine malam yake cewa hadisin Abdullahi dan Abbas hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce an gane ku sai ce wal amalu ala hadha inda ba'd ahli ilmi aiki akan haka yake a wurin wasu daga cikin malamai ya rauna lishkira da filhaj wato suna itikadin halaccin yin sharadi a cikin haji mutum yakan iya yin sharadi an gane ko ruhuya a nan kamar yadda bayani ya gabata ba ruhuya ba ce ba basariya ruhuya ce kalbiya ya rauna ayya a take duna ai suna kudirin alishtira da filhaji yin sharadi a cikin haji halaka ne kamar yadda can ubangiji ta'ala yake cewa innakum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba don haka ita ra'ayin ta ta'addi ila maf'ulain tana daukan ma'anar i'tiqada al-maf'ul al-awwal yarawnahu an gane ko addamir shine maf'ul al-awwal al-maf'ul thani shine ba'ida ai innakum ya'taqidunahu ba'ida wa narahu qariba shine yace yarawna lishtirada fil hadith suna i'tiqadin cewa yin sharadi game da hajji wannan halaka ne menene dalilinsu shine wannan hadisi na buba'a domin hadisi ne wanda al-imam al-bukhari shi kadai ne bai fitar da shi bai fitar da shi ba daga cikin ashabul kutub sitta sai yace wa yaquluna suna fada suna cewa inishtarada idan mai hajji ya ma kansa sharadi fa arada lahu maradun rashin lafiya ta bujuro masa au uzurun ko kuma wani uzuri wanda yake na daban falahu an ya hilla ya halatta ya kunce haraminsa daga inda uzurin da ya same shi wa ya kharuja min ihramihi ya fita daga cikin haramin ma'ala ya kunce sai ce wa huwa qawlu shafi'i wa ahmad wa ishaq wannan fada ce ta muhammad ibn idris ash-shafi'i da muhammad wannan da ahmad ibn muhammad ibn hanbal da ishaq ibn ibrahim sai ce wa lam yarba abu ahli al-ilmi al-ishtirada fil hajj wasu daga cikin malamai ba sa ganin yin sharaɗi a cikin hajji ma'ana su ba sa itikadin halaccin haka irin su al'imamu malik da al'imamu abu hanifa da wasu daga cikin tabi'ai waƙalu sai suka ce in shtaraɗa in har mai hajji ya ma kansa sharaɗi falaisa lahu an ya hurje min ihramihi to baya halatta ya kunce harami wai raunahu ka kamar lam yashtari sun dauke shi a matsayin tamkar ma bai sharadi ba a farko wannan hadisi na buba'a iya tawili suka masa suka ce abinda yake nihi da ta ce labbaika mahilli haisu ta habisu ne suka ce wai inda mutuwa ta cin mata a nan ne za ta yanke harami shine ake nihi a nan malamai suka ce wannan tawili tawili ne wanda yake ɓatacce domin ya jirkita wato zahirin hadisi ya zuwa ba shi wata ma'ana ta daban a takaice dai abin da muke so mu gane ya halatta duk mutumin da yake kai kawo game da wani uzuri yakan iya samun shi rashin lafiya ko wani abu wanda yake na daban to zaka iya ma kanka sharadi ya Allah in har kaza ya same ni to anan zan kunce harami idan al'amarin ya faru za ka kunce harami kuma ba komai a kanka shine sai malam ya ce babu minhu wanda bayani ya gabata duk baban da malam ya yi ba tare da tarjama ba to yana da alaka da baban da ya gabata shine anan ya zo da hadisin wato abdullahi dan umar allah ya kara musu yadda shine ɗansa salim ya ce annahu kana yunkiru lishtirada fil hajj ibnu umar ya kasance yana musanyin sharadi a cikin hajji yana ganin cewa baya dacewa waya kulu yana faɗa yana cewa alaysa hasbukum sunnata nabiyikum sallallahu alaihi wasallam shin yanzu sunnar annabinku sallallahu alaihi wasallama bata wadace ku ba Bazan Allah ya fita haji ba tare da yama kansa sharadi ba shin yanzu wannan bai wadace ku ba shi ibnu umar yana inkarin haka illa kasancewar wancan hadisi dalili ne akan halaccin yin sharadi an gane ko dalili ne akan halaccin yin sharadi kuma duk magabatan kwarai akan haka suke da yawa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don haka galibin hadisan da aka rawaito na cewa wasu daga cikin sahabbai sun yi inkari game da halaccin yin sharadi duka ba su inganta ba sai wannan hadisi daya daya na ibn umar shi kadai ne ya inganta shi ibn umar a karan kansa yana inkarin sharadi game da aikin haji wannan sharadi a cikin haji to amma duk sauran sahabbai sun tafi akan halacci wanda dalili shine wannan hadisi da ya gabata waɗanda ma aka rawaito sun yi musu ba ɗayan da ya inganta sai wannan na ibnu umar don haka dai a takaice ya halatta mutum ya yi sharadi kamar yadda ya gabata malam yake cewa wannan hadisi na ibnu umar hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce domin yana cikin sahihul bukhari babu ma jaa fil mar'ati fil mar'ati tahibu ba'da al-ifada qala haddathana qutaiba وابن سعيد ابن جميل ابن دريف البغلاني قال حدثنا الليث وابن سعد الفهمي المصري عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه هو القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن صفية بنت هيي رضي الله عنها حاضت في أيام منى فقال أحابستنا هي قالوا إنها قد أفاضت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا إذن قال قال وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عن الجميع قال أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أن المرأة إذا طافت طواف الإفاضة ثم هابت فإنها تنفر وليس عليها شيء وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق قال حدثنا أبو عمار قال حدثنا عيسى بن يونس وابن أبي إسحاق السبيعي عن عبيد الله بن عمر النافي هو مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت إلا الهيض ورخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم wato wannan babi ne wanda ke bayani game da macen da jinin al'ada ya zo mata bayan ta yi ɗawafu da ifada shin tafiya za ta yi ko kuma ci gaba da zama za ta yi sai idan ta samu tsarki wato ta yi ɗawafi na bankwana sannan ta kama hanya shine anan malam ya shigo da hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa an ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labarin cewa matar shi Safiya bintu Huyay jinin al'ada ya zo mata a cikin kwanuka na Mina kwanuka na mina kamar yadda bayani ya gabata su ne sha ɗaya sha biyu sha uku ga watan zulhijja shi kuma zan Allah sallallahu alaihi wasallama yana da nihin komawa gida madina kai tsaye wato da zarar aikin hajji ya gama to shine bayan maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi tahallulus sani ma'ana ya zo ya yi dawaful ifada maza Allah sai ya nemi kusantar matar shi safiya aisha sai ta ba shi labarin cewa ai tana cikin jini na al'ada kamar yadda yake cikin wata riwaya ya gabata darasinmu na bukari to shine anan aisha ta ce an ba shi labarin cewa safiya bintu huyai matarsa jini ya zo mata a cikin waɗannan kwanuka na mina faƙada sai manzan allah ya ce a hadisa tunahi yanzu safiya tseda mu za ta yi game da komawa gida a kan lokaci halu sai suka ba shi labarin inna haka da afabat ai tuntuni ta yi ɗawafu ne fada wanda shi dawaful ifada kamar yadda bayani ya gabata rukuni ne daga cikin rukunan hajji hajji ba ta inganta dole sai da shi duk wanda ya yi hajji ya gama ba tare da yin dawaful ifada to ba shi da hajji sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce to tunda ya gane ko ya ce fala izal ya ce tunda ta riga ta yi dawaful ifada kenan ba maganar wani tsayawa kawai tafiya zamu yi kaga a nan da ya ce fala'izan ba maganar tsida mu tunda ta riga ta yi dawafi kawai hanya za mu kama to wannan shine dalilin da yake tabbatar da cewa duk matar da jinin al'ada ya zo mata bayan ta yi dawaful ibada ba maganar ta dakata ta ce sai ta samu zarki ta yi dawaful wada wannan dawaful wada wato ya sauka daga kanta amma duk wadda ba ta cikin wannan hali to yin dawaful wada a kanta matsayin shi wajibi ne kamar yadda bayani ya gabata dawaful wada ka kirga shi daga cikin wajibatul hajji abubuwa na wajibi daga cikin abin da Allah ya wajabta mana akan harshen manzansa game da aikin hajji wanda duk mutumin da ya bar shi dole akwai fidiya akan shi in ma ya yanka rago ko abin da yake sama da shi ko ya ciyar da miskini shida ko wani miskini ya bashi mudu ko kuma ya yi azumi uku kamar yadda duk wani wajibi daga cikin wajibatul hajj idan mutum ya bari ɗaya daga cikin abubuwan nan guda uku zai yi tare da cewa al'imamu malik da wasu daga cikin malamai suna ganin cewa matsayin dawaful wada sunna ne ba wajibi ba ne don haka in ka bar shi babu komai a kanka to don haka wasu kuma daga cikin magabata shine kamar yadda malam zai hakaito mana suna ganin cewa koda tana cikin jinin al'ada to dole sai ta tsaya ta samu tsarki sannan ta yi dawakul wada kamar yadda shine anan malam yake cewa a wannan babi akwai hadisi daga abdullahi dan umar da abdullahi dan abbas allah ikara musu yadda wanda kowane hadisin zai iya zama wato a karkashin baban to shi ne a nan malam ke cewa hadisin aisha allah ikara mata yadda hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacci sai yake cewa wal amalu ala haza inda ahlil ilmi aiki akan haka yake a wajen malamai annal mar'a suka ce lalle ita mace idza qafat tawafa ziyara ko kuma idza qafat tawafa al-ifada kamar yadda yake cikin wata nuska tawafa ziyara idan ta yi ɗawafi ɗawaful ifada wanda bayani ya gabata in maka kiraye shi ɗawaful ifada ba komai bai sa aka ambace shi da wannan suna saboda sai bayan an kwararo daga arafa an zo an kwana a musdalifa an zo an yi jifa sannan ake zuwa a ce a yi don haka ake kira shi ɗawaful ifada ko kuma ɗawaful ziyara ko kuma ka kiraye shi ɗawaful farad duka sunan shi ne suka ce mace idan ta yi dawafi dawaful ifada kun mahabar wato sannan jinin al'ada ya zo mata fa inna ha tamfir za ta kaɗi gabanta an gane ko ta koma garinsu walaisa alaiha shehun kuma babu komai a kanta na fidiya ba maganar sai ta cike wani gurbin tayin karago ko ta ciyar da miskinai ko ta yi azumi malam ke cewa wa huwa qawlu shi qawlu thawri wannan fada ce ta Sufyan ibn Sa'id al-Thawri da al-Imam Shafi'i da al-Imam Ahmad wato da Ishaq ibn Ibrahim akan haka suke hatta da al-Imam Abu Hanifa shi ma akan wannan fada yake idan jinin al'ada ya zo mata ba maganar wani jira kawai iya abin da za ta yi sai ta tafiya ta wannan dawafi na bankwana ya sauka daga kanta menene dalilin su shine wannan hadisi da malam ya zo da shi a cikin baban na safiya na aisha na cewa safiya ga yi manzon allah ya ce a tafi tunda ta riga ta yi dawafi to shikenan ba maganar mu tsaya hadisi na gaba nafi ke cewa abdullahi dan umar allah ikara musu yadda ke fada cewa man hajjal baita ya ce duk wanda ya yi hajji ya kuna akhiru ahadihi bil baiti karshen alkawalinsa wato ya zamanto da ka'aba ahada anan ana nihin rabuwa kenan ya zamanto ka'aba ita ce karshen rabuwarka ka je ka yi dawafi da ita sai ce illal huryab ya ce sai dai masu jinin al'ada wa rakhasa lahunna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya musu rangwame game da haka da shi ma Abdullahi dan Umar yana kan wannan fatawa na cewa mace koda tana cikin jinin al'ada baya halatta koda ta yi dawaful ifada in dai koda ta yi dawaful ifada ba maganar ta juya ta koma gida dole sai ta yi jiran samun tsarki domin ta yi dawaful wada akan haka yake kamar yadda mahaifinsa Umar shi ma akan haka yake da Zaid bin Sabit wanda ya gabata a darasin mu na Bukhari a jiya wanda mutanen Madina suka tambayi Abdullahi dan Abbas mace ce ce ta yi dawaful ifada jini ya zo mata ba ta yi dawaful wada ba tafiya za ta yi ko jira za ta yi har ta samu tsarki ta yi ibn abbas ya ce a kawai tafiya za ta yi ba magana ta yi jira sai suka ce ba za mu karbi faɗarka mu ajiye ta zai ibn sabit sai ce to ba laifi in kun koma gida madina ku tambayi masana da suka komo gida madina suka tambayi masana daga cikin masanan da suka tambaya akwai matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ummu sulaim ummu sulaim ta tabbatar musu cewa haka ya faru ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama matar shi Safiya kwanukan mina jinin al'ada ya zo mata manzon Allah ya ce sai da mu zaki Safiya aka ba shi labarin cewa ta yi dawafu ne fada manzon Allah ya ce to tunda ta yi ba maganar tsayawa mu kama hanya to don haka kasancewar shi kan shi ibn umar daga baya ya dawo daga kan fatawar shi kamar yadda wannan shine dalilin da ya tabbatar da ibn umar ya dawo da shi ma yana ganin cewa dole sai ta yi jira in ta samu tsarki sannan ta yi tawaful wada ta koma to anan sai ya ce manzon Allah shine ibn umar yake cewa duk wanda ya yi hajji to karshen alkawalin sai kasance da Ka'aba sai dai mata masu jinin al'ada nan sai ka kiyasta da macen da biki ya same ta gane ko ita ma jinin biki inda bai yanke ba kawai juya za ta yi ta koma gida sai ce wa rakhasa lahunna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam domin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya musu rangwaje wanda bayani ya gabata wannan gaba ce daga cikin gababuwan da suke tabbatar da dawafi na bankwana matsayin sa wajibi ne domin rangwame baya tabbata sai akan abin da yake dole in ka ji an ce an ma wani rangwamen abu kaza kenan da farko abu ne wanda yake tilas a kan shi wanda kuma hadisin da ya gabata wanda yake cikin sahihul bukhari maza Allah sallallahu wannan ke faɗa Abdullahi dan Abbas yake cewa umira nasu an yakuna akhiru ahaduhum bil baiti illa annahu khuffifa anil haid an umarci jama'a karshen alkawalinsu ya zamanto da ka'aba shine dawafi na bankwana sai dai mace mai al'ada wato an sauƙaƙa mata shine da malam ke cewa hadisin ibn umar hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce sai ya ce wal amalu ala haza inda ahlul ilmi kuma aiki akan haka yake a wajen malamai an gane ko kenan don haka in tana cikin wannan hali ba maganar ta tsaya ta yi dawafi na bankwana ya sauka a kanta amma duk wadda ba ta cikin wannan hali dole ta tsaya kamar yadda kowa dole ya tsaya yi babu ma ja'a ma taqdi al-ha'ib min al-manasik qala haddathana ali ibn hujr قال أخبرنا شريك وابن عبد الله القاضي الكوفي عن جابر وهو, وهو ابن يزيد الجؤفي عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه هو الأسود بن قيس النخعي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت هبت هبت فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت قال أبو عيسى العمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وقد روي هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها من غير هذا الوجه أيضا قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا مروان بن شجاع الجزري أنا خصيف عن إكرمة ومجاهد وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النفساء والحائض تغتسل
نعم أن الحائض والنف... أن النفساء والحائض تغتسل وتهرم وتقضي المناسك كلها غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه نعم wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan abin da mai jinin al'ada ka iya aikatawa daga cikin ayyukan hajji an gane ko ma'ana macen da ta samu kanta imma cikin jini na al'ada ko jini na biki menene za ta iya yi daga cikin ayyuka na hajji kuma menene ba za ta yi ba shine a nan malam ya shigo da hadisin aisha allah ikara mata yadda aisha ke cewa hirtu jinin al'ada ya zo mu wanda kamar yadda ya gabata a darasinmu na bukhari an kusa isowa makka an yada zango a wani dawa da ake kiran shi sarif jinin al'ada sai ya zo ma aisha allah ya kara mata yadda manzon allah sallallahu alaihi wasallama da ya shiga wajenta sai ya same ta tana kuka domin ta fada cikin damuwa mazan Allah sai yake cewa a nan jinin al'ada ya zo miki ta ce kwarai mazan Allah ya ce karki damu al'amari ne wanda Allah ya hukunta ma 'ya'ya mata daga cikin 'ya'yan adam mazan Allah sai ya ce duk wani abin da mai hajji yake yi je kiki illa abu ɗaya ɗaya ɗawafi ne mazan Allah ya ce ba za ki ba sai kin samu tsarki kamar yadda a nan ta ce fa'amarani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an a ƙadiyar manasika kullaha manzon Allah ya umarci ni in cika dukkan wasu ayyuka na hajji gaba ɗaya alƙaba a nan bi ma'ana al'itimam an gane ko an a ƙadiyar kenan an utimmal manasika kullaha in cika duk wani aiki da mai hajji yake almanasik jam'i ne na mansak don karka ɗauke alƙaba a nan bi ma'ana ramuwa ma'ana in cika duk wani aiki na haji da masu haji suke yi kamar yadda can Allah ya ce kummal ya kabu tafasahu wal yufu nuzurahu wal yaqawafu bil baitil atiq da fadarsa fa idza qadaytum manasikakum ay atmamtum manasikakum shine tace fa amarani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ana aqdiya manasika kullaha manzan Allah ya umarce ni na cika dukkan wasu ayyuka na hajji kamar yadda can ya ce mata if'ali kullama yaf'aluhu hajj aikata duk abin da mai hajji yake yi kenan na wanka wajen daukan harami sannan da fita mina a ran takwas ga wata da zuwa arafa a tsaya a ran tara ga wata da zawwa mina da kwana a muzdalifa da zawwa a zo a yi jifa da sauransu duk abin da mai hajji yake manzan Allah ya ce ki aikata ya ce illa dawafa bil bait ya ce sai dai dawafi shi kadai ne ba za ki yi ba domin shi dawafi sallah ce sallah ko ba ta inganta dole sai da tsarki kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce dawafi sallah ne bambancin shi da sallah halaccin yin magana to don haka dole ne shi dawafi sai da tsarki a nan malam yake cewa al'amalu ala haza ala hazal hadisi inda ahlil ilm aiki akan wannan hadisi yake a wajen malamai annal ha'iba mace mai al'ada ta qadil manasika kullaha wato dukkan aikin haji gaba daya za ta cika kamar yadda kowa yake illa tawafa bil bait sai dai dawafi ne ba za ta yi ba sai ta kai lokacin da ta samu zarki menene hujjar su shine wannan hadisi sai malam yake cewa tabbas an rawaito wannan hadisi daga aisha allah ikara mata yadda ba ma ta wannan fuska ba fuskokin sun wuce a lissafa sannan sai ya shigo da hadisin abdullahi dan abbas wanda ya ɗaukaka danganan maganar zuwa ga manzon allah sallallahu alaihi wasallama kenan ba fadar shi bace ta manzon allah sallallahu alaihi wasallama bace shine ya ce rafa alhadisa ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya ikrima da mujahid da abba almajiran abdullahi dan abbas suka ce ba magana shi ba ce ya ɗaukaka danganar danganan kenan hadisin zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annan nufasa'a lalle mace mai biki wal ha'ida da macen da take jinin al'ada daga tasi za ta yi wanka domin ɗaukan harami irin yadda kowa yake wa tuhrin sannan kuma ta dau harami wa taqdil manasika kullaha ta cika dukkan ayyukan haji gaba daya a gaira Allah ta dufa bil baiti hatta ta dufa dawafi ne ba za ta yi ba sai ta kai lokacin da ta samu zarki in ta samu zarki sannan ta yi dawafi to duk da cewa wasu malamai suna da fatawa na kasancewar mace ce ba ta yi da waku da ifada ba jinin al'ada ya zo kuma jirgi yana ralanti lokacin tafiya ya yi kuma ba a jira ta bai ta kadai yaya za ta yi ana wasu suka ba da fatawar cewa hakanan da jinin al'adar za ta je ta yi dawafi a gane ko saboda kasancewar idan aka bar ta to matsala za ta biyo bayawa zai kai ta gida akan wata ƙa'ida usuliya suka tafi akan haka an gane ko suka ce lura ce to tare da cewa shi a nan ga yamin zan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya nuna ma aisha cewa dawafi shi kadai ne ba za ta yi ba to duk da cewa lalle su ma akan haka suke to amma kasancewar larura ce suka ce wannan ta kai matsayin cewa in an riga an tafi to matsala za ta biyo baya kenan a nan kawai tare da jinin al'adar za ta je ta yi dawato haka malamai suka ba da wannan fatawa malam ke cewa wannan hadisi hadisi ne kyaukyawa kuma hadisi ne wanda yake gari wato ta wannan fuska amma garaba wadda take nisbiya باب ما جاء من حج أو ائتمر فليكن آخر أهله بالبيت قال حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي قال حدثنا المحاربي هو عبد الرحمن بن محمد بن زياد الكوفي عن الحجاج بن أرطاه أنا عبد الملك بن المغيرة أنا عبد الرحمن بن البيلماني أنا عمرو بن عوس عن الحارث بن عبد الله بن عوس رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج البيت أو ائتمر فليكن آخر عهده بالبيت فقال له عمر رضي الله عنه خررت من يديك سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تخبرنا به قال وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث الحارث بن عبد الله بن عوس حديث غريب وهكذا روى غير واحد عن الحجاج بن أرقات مثل هذا وقد خولف الحجاج في بعض هذا الإسناد wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da ya haji ko ya umra to karshen alkawalinsa ya zamanto da ka'aba ma'ana da wafi wanda yake na bankwana shine malam ya shigo da hadisin wato al-harith ibn abdullah ibn aus Allah ikara masa yadda ke cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa man hajja hadhal baita duk wanda ya ziyarci wannan ɗaki a itamar ko ya umra ko kuma ka ce wanda ya nufaci wannan ɗaki domin ziyara a itamar ko ya ziyarce shi domin lafazin itamar mina da itimar ne al-itimar bi ma'ana a ziyara shi kuma yin haka ce alhaji shine alqasd sai ya ce fal yakun akhiru ahdihi bil baiti wato manzon Allah ya ce karshen alkawalinsa wato ya zamanto da Ka'aba shine ma'ana ya je ya dawaful wada duk da cewa wannan lafazi na awi tamara wato lafazi ne wanda yake shaz an gane ku ziyada ce wadda take shaza tare da cewa ma gaba ɗayan hadisin bai inganta ba kamar yadda bayani zai zo nan gaba Umar sai yake faɗa ga Alharis ya ce khararta min yadaika wato ka sha ƙasa a gwiwa an gane ko ma'ana ka ji kunya ya ce sami ta haza min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yanzu ka ji haka daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama walam tukhbirna bihi kuma baka ba mu labari ba sai yanzu bayan an gama aiki ai abin da yafi dacewa ka fito ka faɗa tun lokacin jama'a suna nan domin kamar yadda yake cikin sunani abi dawud shi alharis ibn abdullahi ibn aus ya zo wajen umar allah ikara masa yadda sai ya masa tambaya game da mace da ta yi dawafi a ran goma ga wata shine dawafu da ifada sannan kuma jinin al'ada sai ya zo mata sai ya tambayi umar ya ce yaya za ta yi umar sai ya ba shi amsar cewa li yakuna akhiru ahadi habil bait karshen alkawalin ta ya zamanto da ka'aba kenan ba za ta koma gida ba dole sai ta sami tsarki ta yi dawafin wata alharis sai ce kazalika aftani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya ce haka maza Allah ya bani fatawa ya bani amsar cewa duk wanda ya haji to karshen alkawalin sa ya zamanto wato da ka'aba umar sai yake ce masa ka sha kasa a gwiwa sa'altani an shay'in sa'alta anhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce yanzu tambaya ta za ka yi dangane da abin da tuntuni kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tambaya domin ka ji menene ta baki na kenan ka sha kasa a gwiwa ni ko ba zan saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin da ya faɗa haka zan faɗa to a takaice shine anan yace masa kararta min yadaika min anan bi ma'ana ala ai ala yadaika kamar yadda mutum in yayi tuntubi yake faduwa ƙasa tafukansa su dafa ƙasa shine ake ne don haka wannan kinaya ce suke yi kamar a ce kaji kunya akan abin da kai shine a takaici sarrafta min ya dai ka ai kaji kunya kuma da ce masa sami ta haza min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa lam tukhbirna bihi kaji haka daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma baka ba mu labari ba tun jama'a suna nan kafin su watsi tare da cewa shine anan malam yake cewa a baban akwai hadisi daga abdullahi dan abbas wanda zai iya zama a karkashin baban malam yake cewa hadisin alharis ibn abdullahi ibn aus hadisun gari a takaice hadisi ne ba'ifi wato illa kamar kusan biyu hadisin yake da ita illa ta farko a baban wannan marwaci alhajjaj wato ibn arda saboda yana da yawan kuskure a wajen riwaya sannan kuma marwaici ne wanda yake mudallis tare da cewa a nan ya yi an ana cayi an abdulmalik ibn mugira duk inda aka samu marwaici yana da tadilisi ne ake cewa a tadilis shine rufa-rufa kenan koyan aibi to in ya zo da siga ta an daga wane ko kuma lalle wane ya ce kaza to wannan ba a karban hadisin shi dole sai ya sarraha da sama ya ce haddasa ni fulan ko na fulan ko ya ce akhbarana fulan ko kuma ya ce sami'tu fulana amma duk lokacin da ya ce an fulan daga wani daga wani ba ta nuna cewa ka ji wannan magana tabbas daga wajensa ko kuma lalle wani ya ce kaza lalle wani ya ce kaza wannan baya nuna cewa ka ji amma duk lokacin da ka ce wane ya ba mu labari ko na ji wane ya ce kaza kenan a nan ɓoyen aibi ya ku to a nan shi alhajjaji ibn arda marwaici ne wanda yake mudallis yana da ɓoyen aibi a cikin sanadi to kuma a nan sai ya ce anil mugira anil an abdulmalik ibn mugira to don haka wannan ita ma illa ce tare da cewa daman yana da wato yana da yawan kuskure game da riwayar hadisin sannan kuma wannan marwaici abdurrahman ibn al-bailamani shi ma marwaici ne wanda yake za'ifi don haka a takaice wannan hadisi bai inganta ba an gane ko bai inganta ba amma kasancewar na cewa duk wanda an umarce duk wanda ya haji to karshen alkawalinsa so ake kasance da ka'aba kamar yadda ya gabata a cikin bukhari umira nasu an yakuna akhiru ahdihim bil bait illa annahu khuffifa anil hadid dan haka malam yace a baban akwai hadisi daga abdullahi dan abbas wanda zai iya zama a karkashin baban amma maganar cewa mai jinin al'ada bayan ta yi ɗawafin ifada dole sai ta yi jiran tsarki idan ya zo mata sannan ta yi ɗawafin bankwana wannan bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine cewa haka za rawa gairu wahidin ya ce haka ba ma mutum ɗaya ba daga cikin marwaita suka rawaito daga alhajjaji ibn arda kwatancin wannan riwaya sai ce wa qad khulifa alhajjaji fi ba'd hadha al-isnad tabbas wato an saba ma shi alhajjaji ibn arda wato dangane da sharan wannan sanadi domin dama marwaici ne mai yawan kuskure je wannan babi na gaba babu ma ja'a anna al-qarina yadufu tawafan wahida قال حدثنا ابن أبي عمر هو الأدني قال حدثنا أبو معاوية هو محمد بن خازم الدرير عن الحجاج عن أبي الزبير هو المكي عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قارن الحج والعمرة فطاف لهما طوافا واحدا قال وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عن الجميع قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا القارن يطوف طوافا واحدا وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يطوف طوافين ويسعى سعيين وهو قول الثوري وأهل الكوفة قال حدثنا خلاد بن أسلم البغدادي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بالحج والعمرة أجزاءه طواف واحد وسعي واحد منهما حتى يحل عنهما جميعا قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح تفرد به الدراوردي على ذلك اللفظ وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر ولم يرفعوه وهو أصح wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mai kirani zai yi dawafi dawafi ɗaya tak ya wadace shi game da hajjinsa da umra wannan bayani ya gabata cewa nau'ikan hajji nau'i ne uku akwai tamattu akwai kiran akwai ifrad idan aka ce ifrad shine daukan niyya ta haji kadai lokacin da aka zo miƙati idan aka ce tamattu'i shine yin umra a cikin wata daga cikin watannin haji a wannan shekara kafin mutum ya dawo gida Allah ya azurta shi da yin haji idan aka ce kiran shine hada haji da umra a niyya guda lokacin da aka zo miƙati to shine anan yake cewa lalle wato mai kirani wanda ya hada hajji da umra a niyyarsa to zai yi dawafi dawafi ɗaya tak wato ya wadace shi shine nan malam ya shigo da hadisin Jabir Allah ya kara masa yadda wanda bayani ya gabata hadisin Jabir dangane da babi na hajji shine ja gaba domin ba wanda ya rawaito riwaya cikakka game da hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga farko har karshe sama da hadisin Jabir don haka shek nasir albani allah ya ji kansa ya yi littafi akan hajjin nabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda jabir ibn abdullahi al-ansari ya rawaito shine jabir yake cewa lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallam qarrana al-hajj wal umra wato ya hada hajji da umra a niyyarsa kenan wannan ko a hajjinsa ne ta bankwana fa tafa lahuma tawafan wahida wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu dawafi dawafi ɗaya tak kamar yadda Jabir ya rawaito haka Aisha Allah ya kara mata yadda ta rawaito haka shi ma Ibn Umar an gane ko qala sai malam yake cewa a wannan babi akwai hadisi daga Ibn Umar da Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda wanda kowane hadisin zai iya zama a ƙarƙashin baban hadisin Ibn Umar shine yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa man qarana baina hajjihi wa umratihi ajza'ahu lahuma tawafun wahid duk mutumin da ya hada tsakanin hajji da umra an gane ko a lokaci guda yayi musu niyya daya to dawafi ɗaya ya wadace shi shine ana malam ke cewa hadisin Jabir hadisi ne kyaukyawa والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره aiki akan haka yake a wurin malamai daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wasu suka ce alqarin ya dufu dawafin wahida mai kirani dawafi ɗaya tak zai yi wannan ya wadace shi wannan fada fada ce ta al-imamu shafi'i da al-imamu ahmad da ishaq ibn ibrahim don haka abin da muke so mu gane mai kirani iya abin da yake kansa dawafi guda yake kashe da sa'ayi guda duk wanda lokacin da aka zo miƙati ya ɗauki niyya ta haji da umra gaba ɗaya ya ce labbai ka umratan wa hajjar to idan an zo makka yana daga cikin wajibatul hajj ya yi dawafin kudu wanda shi dawafin kudu wannan matsayinsa wato wajibi ne ko kuma ce sunna ce daga cikin sunnoni na hajji amma ga wa yake zama sunna ga wanda yake kenan mai kirani da wanda yake mai ifradi tare da cewa wasu malamai sun kirga shi a cikin wajibatul hajji amma dawafi wanda yake na rukuni daga cikin rukunnan hajji dawafi ɗaya tak yake kan mai kirani ko da bai yi dawafin kudum ba idan ya zo kawai ci gaba zai yi a cikin zama a cikin harami ran takwas ga wata a fitamina idan aka sauko kenan bayan an yi jifa na farko ya soke hadaya ya yi aski to zai zo ya yi dawafi dawafi ne fada sannan ya yi safa da marwa wannan dawafi da ya yi guda da safa da marwa da ya yi guda shine matsayin wato dawafinsa na umra kuma shine dawafinsa na haji an gane ko dawafi ɗaya ta yake kan shi kuma safa da marwa ɗaya take kan shi saɓani ga mai tamattu'i mai tamattu'i iya abin da yake kansa dawafi biyu da safa da marwa biyu domin dawafinsa na farko da safa da marwarsa na farko wannan na umra ne a ran goma ga wata sai ya zo ya yi dawafin ifada sannan ya yi safa da marwa wannan da ya sake yi na hajji ne amma shi idan ya zo ya yi dawafi guda ya safa da marwa guda wannan ya tsaya masa matsayin gaba ɗaya dawafinsa na hajji da umra haka shi ma mai ifradi iya abin da yake kansa kenan wato dawafi guda yake kansa an gane ko da safon da marwa guda wannan na farko da ya dawafin gudu ne daɗin fa'ida a nan mai kirani idan aka zo a ran lokacin da aka iso maka idan ya yi dawafin gudu a wannan lokaci inda ya yi safa da marwa a ran goma ga wata idan ya zo dawafi kadai zai yi ba maganar sake safa da marwa waccan safa da marwa da ya yi ta isan masa haka shi ma mai ifradi lokacin da aka iso maka idan ya yi dawaful kudu in ya so sai ya gabatar da sa'ayin shi ya safa da marwa a ran goma ga wata idan ya zo kawai dawaful ifada zai yi ba magana ya sake safa da marwa kaga a nan kenan sun gamu a inda suka rabu tsakanin shi da mai ifradi shi mai kirani akwai wajabcin ba da hadaya a kan shi amma shi mai ifradi ba magana wajabcin ba da hadaya a inda kuma suka gamu da mai tamattu'i kenan da mai tamattu'i da mai kirani kowa akwai wajaucin ba da hadaya kenan a nan sun rabu da mai ifradi domin shi babu hadaya a kansa kenan abin da muke so mu gane da mai kirani da mai ifradi ta ina suka gane sun haɗe akan cewa kowa iya abin da yake kansa dawafi guda da safa da marwa guda a ina suka rabu kenan a wajen hadaya shi mai kirani akwai wajaucin ba da hadaya shi mai ifradi ba maganar ba da hadaya a ina mai kirani da mai tamattu'i suka hade sun hade akan wajibcin ba da hadaya a ina suka rabu sun rabu akan cewa shi mai tamattu'i tawafi biyu yake kan shi safa da marwa biyu suke kan shi amma shi mai kirani iya abin da yake kan shi kenan tawafi guda da safa da marwa guda shine anan malam ke cewa wasu daga cikin malamai daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wasunsu suna fadar cewa ya dufu dawafai ne mai kirani dawafi biyu zai yi wa ya sa'a sa'aye ne kuma zai yi safa da marwa biyu wa huwa qawlu sauri wa ahli kufa fada ce ta sufyan ibn sa'id as-sauri wato da malaman kufa illa kasancewar wannan magana ta farko ita ce magana tabbatacciya haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Jabir da Abdullahi dan Abbas da Abdullahi dan Umar da Aisha da sauransu gaba ɗaya iya abin da suka rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dawafi ɗaya takiyayi safa da marwa ɗaya manzon Allah yayi sai anan malam ya shigo da hadisin wato Abdullahi dan Umar ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa man ahrama bil haji wal umra duk wanda ya dau harami da haji da umra gaba daya a jiza a tawafin wahid tawafi ɗaya tak ya wadace shi wasu ayun wahid da safa da marwa daya min kuma game da hajjinsa da umrarsa gaba daya hatta ya hilla an kuma jami'an sai an kai lokacin da zai warware gaba daya kenan tawafi daya safa da marwa daya malam ke cewa wannan hadisi hadisi ne kyaukyawa hadisi ne gare garaba nisbiya sannan hadisi ne ingantacce wanda ya kadaita da shi wato shine abdul aziz wato addirawarki Allah ne ku shine yake cewa wato shi ya kadaita da wannan lafazi wa qad rawahu ghayru wahidin an ubaydillah ibn umar yace ba ma mutun ɗaya ba daga cikin wato marwaita sun rawaito wannan hadisi daga ubaidullahi dan umar walam yarfa'uhu amma fa ba su ɗaukaka danganan ba zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan sun tsida shi akan ibnu umar cewa faɗa ce tashi sai malam yace wa huwa asa kasancewar hadisin faɗa ce ta ibnu umar kuma shine yafi inganci an gane ko kamar yadda ya faɗa shi ibnu umar kin to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kenan don haka babu wani cin karo da juna don haka me kenan kirani iya abin da yake kan shi dawafi guda da safa da marwa guda nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك